الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata hudu ne ko ga watan safar shekara ta 1443 ko hijiriya wanda ya dace da nau ne ga wata yau sha uku ko sha uku ga wata shekara ta dubu dubu biyu da da ashirin da uku miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a tafsirinmu na alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratun nur za mu tashi insha Allah a faɗin Allah ta'ala kul a Allah wa rasul ayata hamsin da hudu na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم na'am وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتدى bi lahum alladhir
كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتدى لهم dinahum alladhi nartada lahum
كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتدى لهم وليبدلنهم la yubaddilannahum ولنبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشكرون بي شيئا la yushrikuna bi لا يش- لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون
Allah tabaraka wa ta'ala a satin da ya gabata idan da ‘yan uwa za su iya tunawa mun ɗauko bayani ne dangane da inda Allah yake cewa wa, wa aqsamu billahi jahada aimanihim munafukai sun yi rantsuwa a iya rantsuwar su ƙarshe shine jahada aimanihim amma rantsuwa ɗin ta ƙarya kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari suna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala rantsuwa a baka kuma suna yaudarar muminai da wannan rantsuwa nasu suna cewa suna tare da muminai shi damun kamar yadda aka sani shi munafiki ai daman a gidan muminai yake zaune don haka zai ta rantsuwarsa don ya ya jaddada wilayarsa da zai tabbatar cewa yana tare da su muminan amma baya tare da mu'minan kamar yadda Qur'ani yayi bayani suna cewa innahum laminkum suna tare da ku sun yi rantsuwa cewa suna tare da ku amma kuma ba sa tare da ku kalmar jahd kalmar jahada imanihim wato iya ƙoƙarinsu alwusu ne wa taƙa kaman a larabci akan ce jahida nafsahu ya jaduha in mutum ya yi iya ƙoƙarinsa ya yi abu إذا اجتهد في الشيء وبذل فيه أقصى وسعه mutum ya yi iya ƙoƙarin su yi mana suna dagewa su yi rantsuwa rantsuwa ba ta gaskiya ba amma a baka suna ƙarfafanta bil'aiman almuwassaka kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa bi ashad wasa'ilu tausiki suna rantsuwa da mafi tsananin wato hanyoyi da za su ƙarfafi wannan rantsuwa ai suna tare da annabi sallallahu alaihi sallama a wajen fita da zai yi ko fita da yake yi zuwa jihadi kuma suna cewa an ce su fita ma za su fita to amma anan Allah tabaraka wa ta'ala yana musu raddi qul la tuqsimu ta'atul ma'rufa kamar yadda muka yi bayani ga ya musu ya Muhammadu sallallahu alaihi sallama kada ku yi wata rantsuwa da'ar ku da sananniya ne ba da'a ce ta ta gaskiya ba a yi ƙullahun ayyuhar rasulul karim ala sabil as-sukuriyati wal zajr la tuqsimu ala ma taqulun ku daina yin rantsuwa akan abin da kuke faɗa sanannen abu ne da'ar ku ta bakaci da'atukum ma'rufun amruha kuma wa mafrugun minha da'a ne bil lisani faqat amma bil fi'li ƙarya kuke yi saboda shi ba shi munafiki wato rantsuwa ba wani abu bane a wajensa ɗaya daga cikin illar wato munafurci kenan a karam kallon mutum ya iya buɗe baki ta zabga rantsuwa amma akan ƙarya shi sa manzon Allah ya faɗa cikin hadisi a sallallahu alaihi ayatul munafiki thalath alamar munafiki ayoyin ko alamun suke nuna munafircin wani abu uku ne idza haddatha kadhab in yazo zance sai rinka ƙarya wa idza wa'ada akhlaf idan kuma yazo yi alƙawari sai ya saba alƙawari ga ƙarya ga saba alƙawari ga shegencin amana duk wanda waɗannan rukunan suka haɗu a tattare da shi to a yayyafa masa ruwa kawai tabbas in ji annabi a wata riwaya ce kana munafiqan khalisan ya zama tacaccen munafiki na gaske mai rijista saboda inda zai magana sai ya yi ƙarya kuma idan zai yi alkawari sai ya saba wannan alkawari wa idza wa'ada akhlaf ga kuma cin amana wa idza atumina khana Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna Allah khabirun bima ta'malun lalle Allah mai bada labari ne dangane da abin da kuke aikatawa ai muttaliun ittila'an tamman ala zawahirikum Allah ana shaida muku Allah yana sane cikakkiyar sanayya yana tsinkayar duk abin da kuke aikatawa na zahiri wa bawatinukum da kuma abin da kuke aikatawa na baɗini Allah baya buƙatar wata rantsuwa da za ku yi ba sai kun zo kun rantse ba tunda Allah ya san cikin ku da wajen ku ai ko kuma ku yi wata rantsuwa li tawkidi aqwalikum dan ku karfafi zantuttukan ku da maganganun ku ba ruwan Allah da wannan kuma Allah ya san cewa ku makaryata ne wa kad alima Allah tabaaraka wa ta'ala annakum kadhibuna fi halifikum duk munafiki da ke rantsuwa Allah ya san cewa ƙarya yake akan rantsuwar da yake so anan ya koyan uwana kada rantsarantsan wani ya ɗauki hankalinku ya sa ku ɗauka mai gaskiya ne zai iya yiwuwa rantsi amma akan ƙarya kamar yadda ɗabi'ar munafukai ne suke yin rantsuwa akan ƙarya ɗin shine Allah ya ubangiji ya ba da umarni ya ce to ku yi da'a ta gaskiya arshadahumullahu tabaraka wa ta'ala ila ta'ati sadiqa Allah ya yi nuni gare su zuwa ga da'a wacce take ta gaskiya latta'atul kadhiba ba wai da'a wacce take ta ta ƙarya ba ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah da'a qul ati'u Allah wa ati'u rasul gaya musu ku dai ku bi Allah hakikanin binsa طاعة ظاهرة وباطنة طاعة تظاهري دكما باطني طاعة مصحوبة بصدق الاعتقاد طاعة وتشتكي حددا gaskiyar ƙuduri ɗa'atun mashubatun bi kamalil ikhlas ɗa'ad da take haɗe da cikakken ikhlasi yin abu don Allah wannan ita ce a ta'atu al-maqbula inda Allah ɗa'a wacce take karɓaɓɓiya a wajen Allah idan har kun yi masa to kul Allah wa ati'ur rasul kenan jama'a duk wanda zai nuna yana yi wa Allah biyayya yana yi wa Allah da'a sai zama a baka ne yake fada amma a bakinsa kwata-kwata babu to wannan ya zama da'a ce irin ta munafukai kuma ka ji tsoron mutumin da yake maka mu'amala da harshe baya maka mu'amala da zuciya duk wanda Allah ya jarrabe ka da shi mu'amalarsa ta baka ce amma zuciyarsa baka mallaki zuciyar ba kuma baya maka mu'amala da zuciya har ga Allah to wannan yana da wahalar sha'ani kuma zai kai kai baro dan zai mayaudari kenan kai zaka kai zaka dauka naka ne 100 bisa 100 amma ba kayanka bane wataƙila aduwinka ne abokin gabanka ne mai neman faskare ka ne mai neman ture ka ne mai neman angize ka ne kuma za a iya hada baki da shi a yi maka komai amma in ya zo baki zai nuna maka a duniya ba wanda yake son ka irin shi kuma zai ta gaya maka kalmomi na ɗaukan hankali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah kare mu Allah ka kare mu Allah ka bayyana mana masoyanmu a duk inda suke kuma ka bayyana mana makiyanmu a duk inda suke kuma mu din mu yi kokari yana daga cikin aiki da karatu mu rinka yi wa mutane mu'amala ta zuci da baka mu daina mu'amalantar mutane a harshe kawai mu nuna muna tare da wani a harshe amma yayin da muka ja baya sai mu yaƙe shi wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba hali ne mummuna ƙazantaccen hali Allah ce ku yi wa Allah da'a na gaskiya ku yi manzan Allah da'a ta gaskiya fa in tawallau fa inna ma alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum ka umarce su ya kai wannan manzo ayyuhar rasulul karim bi ta'at بالطاعة الصادقة da da'a ta gaskiya idan har ka gaya musu in sun juya baya ya ku munafukai in kuka juna baya an da'watil haqqi daga da'awa ta gaskiya da'awar Allah da manzon Allah wa a'radtum an siratal mustaqim kuma kuka juya baya dangane da hanya wacce take miƙaƙiya to lallai manzo ba abin da yake kansa illa ya isar da saƙon da aka ɗora masa nauyi fa inna rasulul karim laysa alaihi siwa ma hammalnahu yahu ba abin da yake kan manzo face abin da muka ɗora masa nauyi fa inna ma alaihi ma hummila lalle annabi akwai nauyin da Allah ya ɗora masa ya isar muku da saƙo at-tabligh wal inzar wat tabshir isarwa da gargadi da bishara wa alaikum ma hummiltum kuma kuma wato abinda aka dora muku nauyi yana kanku shine ku yi masa da'a ta gaskiya ku yi wa ubangijinsa da'a na gaskiya to shi kam ya aikata abinda muka dora masa nauyi amma kuma ku ba ku aikata abinda aka dora muku nauyi ba kun kama ƙarya kun kama munafurci shine Allah ya shiryar da su ila tariqil fawzi wal falaha zuwa ga hanya ta rabauta da tsira wa in tuti'uhu tahtadu idan kun bi shi shi manzon Allah kenan to za ku shirya أي وإن تطيعوا أيها المنافقون رسولنا صلى الله عليه وسلم يا قوم منافقي إن كن بي النبي تزاك سمشريا في كل ما يأمركم به أو ينهاكم عنه أتكن دكا أبن ديكي أمرتم كو كويكي هنا تهتدوا إلى الحق وتظفروا بالسعادة ذاك شريا زوا غسكيا ذاك ربوتا da samun wato sa'ada shine rabo na gidan aljanna wannan ayar tana nuna mana bin annabi sallallahu alaihi wa sallama da shine ake samun rabauta wa ati'u Allah wa ati'u rasul a can an ce ku bi Allah ku manzo Allah nan an ce wa in tuti'uhu lamirin yana komawa garshi annabi in kun bi shi za ku samu shiriya wa ma kana lil mu'minin ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم bai dace ga mumini namiji ba bai dace da mumina mace ba yayin da aka ce da su ga zaɓin Allah ga zaɓin manzan Allah idan Allah ya hukunta abu annabi ya hukunta abu to ba su da wani zaɓi bayan na Allah da na annabi duk wanda ya saba wa Allah man ya'si Allah wa rasulahu wanda ya saba wa Allah ya saba manzon Allah to wannan ya bata hakika bata wacce take mubayyaniya shi yasa manzon Allah ya ce kullu ummati yadkhuluna aljanna sallallahu alaihi wasallam illa man aba dukkan al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda ya ki kila wa man ya'ba ya rasulullah aka ce wane ne zai ki ya manzon Allah waye zai ki ya shiga aljanna kala annabi ya ce man ata'ani dakhala aljanna wanda yi min da'a zai shiga aljanna wa man asani faqad aba wanda kuma ya kyamaci ko ya saba mini sunnata to ya ki shiga aljanna kenan alfazazi yake cewa sa'adatuna mashru'atun bittiba'i ai mai ashaba rabautar mu an sharɗanta na ta ne da bin annabi duk wanda yake so ya samu rabo to ya bi manzan Allah in dai baka bi annabi ba to wallahi baka taba rabauta ba to wannan shine tausayin da zaka tausaya wa dan bid'a dan bid'a dan bid'a shine wanda yake yi wa annabi kishiya a cikin al'amuransa annabi ya ce ayi kaza shi kuma ya zo da sabanin abin da annabi ya ce ayi annabi ya bada umarni a yi kaza shi kuma ya bada hani akan abin da annabi zo da shi a daidai wannan lokacin kuma yana tutiya yana da'awar cewa shi din mabiyin annabi ne alhali kuma ba haka bane bid'a kishiyantar annabi take imamu malik rahimahullah shi sa ya ce man ibtada bid'atan faqad za'ama anna muhammadan kad khana risala duk wanda ya kirkiri wata bid'a yayi to hakika ya raye cewa annabi muhammad sallallahu alaihi ya ha'inci manzancin da Allah ya turo shi wal iyadu billah bid'a ƙaryata Allah ne bid'a ƙaryata manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam bid'a gayyato wani addini ne na daban wanda ba shi annabi ya kawo ba to shi yasa duk waɗannan ayoyin da suka zo ka ce a watsayin Allah wa watsayin Rasula to dan bid'a baya ciki dan shi kan baya bin annabi to shi yasa mu ce ya kokari ya zama dan sunna ba dan bid'a ba ma'ana mai raya sunna ba mai fada da bid'a ba mai raya sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan ayyukansa a cikin dukkan mu'amalolinsa ba wai mai fada da ita ba wa ma'anar rasul illal balagul mubin Allah ya ce ba abin da ke kan annabi face isar da wato albalag isar da sako mubin mabayyani wannan kamar ana dada yin wata jela ce bayan wancan da aka ce a fahimta wallau fa inna ma alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum ƙarin wa ma'alar rasuli illar balagul mubin ƙarfafan wannan zancen ba abin da ke kai annabi face ya isar da saƙo yana daga cikin saƙonsa kuma ya karanta da mutane ya ce su bi Allah wa ma ala rasulin ladhi arsalnahu li irshadikum ila ma yanfa'ukum illa tablighul wadih babu abin da ke kan manzon da muka turo muku face ya isar da saƙo ya nuna muku abin da zai muku amfani ya muku nasiha sannan ya muku taujihi annusul khalis wa taujihul hakim idan kun lura daga waɗannan ayoyi da muka karanta zuwa nan dukkan su gaba ɗaya suna wato tona asirin munafukai ne suna mana bayani akan illar munafurci kuma suna tsoratar da mu akan kada mu yi sakaci fa da munafuki kuma ayon suke nuna mana abin da zai kai mu ga tsira shine mu riko da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to daga nan sai surar ta bar magana akan munafukai sai kuma ta kawo mana wato abinda Allah ya yi alkawari ga masu imani Allah samu a cikinsu ya ce wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati imam ibn kasir a tafsirinsa ya ce haza wa'adun min Allah ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wannan alkawari ne daga Allah zuwa ga manzansa da kuma masu yin imani a gaya musu cewa waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai Allah zai maye su a bayan ƙasa shine la yastakhlifannahum fil ardi Allah zai kafa su kuma ya zaman su zamanto wato halifofinsa a bayan ƙasa kamar stakhlafa alladhina min qablihim kamar yadda ya halifantar da wanda suka zo kafin su wala yumakkinanna lahum kuma lalle Allah tabaraka ta'ala zai kafa su a tamkin ka ba mutum wato kafuwa a ce wani ya zauna da gindinsa to Allah sai ya kafa masu imani shine a tasbitu wa tawqidu wa tamliku duka a tamkin ya tabbatar da su ya karkafe su ya mallaka musu duniya ko ya mallaka musu wato sarrafa al'amuransu su zama Allah ya ba su ƙarfi zai kafa su akan addininsu wanda iya yadda musu da shi kuma zai canja musu daga tsoro zuwa aminci wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum sannan wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna wani kasam ya ba da sifar su suna masu bauta mini ba sa min shirka da komai wanda ya kafirce bayan wannan fa ulaika humul fasiqun lallai wannan yana cin fasikai so anan gurin wa'adi ne bishara Allah yake yi kamar da ibn kasir yake faɗa cewa Allah zai sanya al'ummarsa su zama su ne a immatun nasu wal wulatu alaihim wannan bishara ne nan gaba Allah zai sa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su zamanto su ne wato khulafa'ul ard a imma su ne alwula bihim tasluhul ibad da su ne bayi da su ne ƙasa za ta gyaru kuma bayi za su musu da'a wa takhda lahumul ibad al'umma annabi su za su gyara duniya al'umma manzan Allah su ne kuma za su zo a waye gari duniya tana musu da'a saboda an gwada an ga su ne masu gaskiya Allah ya yi haka ya kuma yi alkawari sai haka ya faru to a rayuwar annabi ma abin ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da Allah ya cika masa wannan buri Allah ya bude masa makka ya shiga makka ya buɗe masa khaibar ya shiga khaibar ya buɗe masa bahrain da sauran tsibirin larabawa duka annabi ya dakon la'ilaha illallahu ya kai sai da aka waye gari dukkan waɗannan gurare annabi suke yi wada'a sallallahu alaihi wa sallama shi suke bi da daɗi ko ba daɗi ana so ko ba a so saboda ba zalunci ya yi alkawari ba zai zalunci kowa ba kuma ba zai bari a zalunci wani ba mulki na gaskiya ba mulkin danniya ba ba mulkin wuru-wuru ba ba mulkin cutar bayan Allah ba ba mulkin zalunci ba ba mulkin kafirci ba ba mulkin yaudara ba ba mulkin cin amana ba mulkin annabi Muhammadu mulki ne na adalci sallallahu alaihi wasallam mulkin gaskiya sarauta ta gaske jagoranci na hakika mu'amala mai daɗi tausayin gajiyayye faranta wanda yake cikin bakin ciki ƙwato hakkin mai rauni murkushe mai ƙarfi a zalimi wannan shine mulkin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da tabbatar da yi wa Allah bauta a bayan ƙasa ba tare da shirka ba a bauta Allah shi shi kadai kada a shirka da shi hana kafirci sakat dan ba shi Allah ya halicci duniya dan shi ba dan ita ba daga wannan Allah ya tabbatarwa da annabi sallallahu alaihi wa sallama har sai da wata ran annabi ya ce inna Allah zawali al-ard fara'aitu mashariqaha wa magharibaha Allah ya hade mun kasa gaba daya naga karshen gabar dinta naga karshen yammanta Allah ya hade mai duk kasa ya nuna mai tun farkon duniya har zuwa ƙarshenta ya haska masa ya ganta ya ce wasa ya blugu mulku ummaci ma zuwiya limin ha mulkin al'ummata sai ya kai duk gurin da aka haɗe ɗin aka nuna mu ba inda ba zai kai ba kuma haka ne ina ne ba a san annabi ba sai dai a kibinsa ina ne ba a san ƙura'ani ba sai dai a ƙi karantawa ko a ƙi aiki da shi ko a yaƙe shi ina ne ƙaran kiran sallah bai je ba to Allah ya yi wa annabi wannan don shi ne alkawarin da ya yi na taimakon gaskiya so yanda musulmi suka tsaya suka rike gaskiya Allah zai ba su duniyar nan su rike ta su sarrafa ta amma yanzu halin da ake ciki me yake faruwa addinin muka sake wallahi musulmi ba su cika alkawarin da suka yi Allah ba a yau mun bari shaidan yarin jaye mu don haka sai Allah ya ba da galaba ya ba da ƙarfi ga marasa gaskiya ka ga mutum marar gaskiya ne yana sama da kai yana ta murkusanka ba yadda za ka yi da shi me yasa alkawarin da ka yi wa Allah ba ka yi masa ba ba ka cika shi ba da musulmi sun cika alkawarin da suka yi wa ubangiji ya buduna ni la yushrikuna bi shai'a za su bauta mun ba za su shirka da ni da komai ba da sun huta da sun samu nasara da sun samu ɗaukaka da sun samu galaba da sun samu ci gaba sama da yadda suke tsammani da Allah ya yayi musu bakin cikin da suke ciki amma yau mi ne musulmi a duniya mu ne miskinai mu ake zubar da jininmu mu mu ake zaga a tsoratar da mu a ce in kun yi kaza za a muku kaza alhali wanda suke mana din wallahi ba su kai su yi mana ba haka al'amarin yake ko a rayuwa duk wanda yake bin ubansa zai je bin uban wani alkawari ne haka ne yawwa ka zuba mai ido gani ba ya ki bin ubansa ba to ku ka gan shi a gidan uban wani yana bin shi ba ka ki bin umarnin Allah da na annabi ba to ka je ka bi umarnin bashar umarnin ɗan adam mai son zuciya da selfishness da injustice da ainihin wato partiality nuna fifiko kuma dole ka bi shi a haka sai ka jana to ya za a yi al'amura ne sai haƙuri a haƙurin dole ne fa ana nukurkusar ka kai ka ƙi ka bi Allah yanzu kaga dole ka za ka zo ka bi wani Allah in baka share masallaci ba ka share kasuwa ƙwarai da gaske to wannan alkawari ne wa'ad ne bishara azima ne lil mu'minin bi tahqiqi wa'dihi ta'ala kuma inna wa'dallahi haqq alkawarin Allah gaskiya ne wa'adallah la yukhlifu Allah wa'da Allah ya yi alkawari kuma bai zai saba alkawarinsa ba walakin na aksarar nasi la ya'lamun amma da yawa daga cikin mutane ba su sani ba wannan kira ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ga mu'minai wannan min din bayaniya ce wannan aya tana dauke da ma'anar in kun bi shi din wato za ku samu shirya kenan alkawarin Allah yana nan zai ba ku shiryar in kun bi shi sallallahu alaihi wasallam wa'ada Allah ta'ala bi fadlihi wa isanihi alladhina sadaqu fi imanihim min ibadihi Allah cikin isaninsa da falalarsa ya yi alkawari ga waɗanda suka yi imani suka yi gaskiya a cikin imaninsu cikin bayansa alladina jama'u bainal imani as-sadiq wal amalu salih ga imanin gaskiya ga aiki na kwarai Allah ya musu alkawari la yastakhlifannahum fil ard ay la yaj'alannahum fiha khulafa' sai Allah ya maye su a bayan ƙasa shine la yastakhlifannahum fil ardi za ku zamanto ku ne halifan Allah halifofi na ubangiji ta tasarrafuna fiha kama ya tasarrafu ko kama na'am kama ya tasarrafu ashabul izzati fiha za ku yi ta tasarrufi a duniya kamar yadda ma'abota mulki da as-sultan da al-ghalaba suke sarfi ma'ana alkawarin shi ne in kun bi Allah Allah zai danka muku duniyar a hannunku ku rinka juya ta kamar yadda masu mulki da sarauta suke juya duniyar yau duniyar wata aba ce zai canja abin ya kwace shi daga hannun kafirai ya dawo da shi hannun mai musulmi yanzu wannan ayar malam ba ga zahirinta ba yanzu suwa suke juya duniya mu ne? ina suwa suke sarrafa ta su ne ba mu ba ne tun da ba mu ba ne to kenan muna ƙarƙashin muna ƙarƙashin masu sarrafa ta ko muna so ko ba masu su duniya take hannunsu su za su ce kuje kuje su za su ce ku tsaya ku tsaya doka suke saki tun daga can inda suke su kawo abu a tukwikwiye kuna ganinsa ba gaskiya ba ne kuma dole ku bi ko ba haka ba ne ga sunan dai kuna gani abin a murɗe ka gwada ka gani ka san ba haka ba ne amma dole ka bi a yi ta kama masa doka malam su jefa mutane cikin talauci lokacin da suka ga dama su daga kuɗi lokacin da suka ga dama su kwantar da shi lokacin da suka ga dama su sa duniya ta talauce a shiga bukata su ne duniya take hannunsu tunda mu ma mayun duniyar ne tunda duniyar muke so ita muka runguma muka ga ita ce zaman lafiyarmu abinda muka ɗauka kenan to ku dole mu bi 'yan duniya a dole dole yanzu kowa ya sani tattalin arzikin duniya a karye yake talauci ne yake tunkaran kowace ƙasa sai dabaru kowa ya sani ce ai kaza yanzu ya lalace kaza yanzu ya lalace tambayi 'yan kasuwa su baku labari kaya ko ina ka je yanzu farashi tashi yake saboda masu duniya sun rike sun hana sun ce saboda kaza saboda kaza yanzu ba za a yi kaza ba kuma ku kun san ba haka ba amma waye sai musu magana har ibada kuma sun shiga ibada kuma sai su kama duka sai to kana ai kaza kada ai kaza yanzu baka duba fa yanda talauci ya tunkari duniya ake cikin bala'in matsi da bukata yanzu irin jiragen sama masu ziga-ziga kasashe kasashe yawanci mt suke yawo ga ba a iya yawo a duniya an hana sun kawo wani abu eh sun kuntace abu doka ta bala'i kare ta ishe ka da kudin da za ka yi ta kashewa kafin kai tafiyar haka kurin mutum ya zo shi fa ya san ƙarya yake kai ma ka san ƙarya kake yi amma dole sai kun yi yanzu wani yake gaya mun saboda bala'in talauci yake ban labari ya ce talaucin da airways kasashe jirage na duniya suka shiga har ta kai yanzu a najeriya wasu jiragen na wasu kasashe international fa ba domestic ba jirgin da yake dauka ya kai daga najeriya ya kai america ya kai ingila ya dauka ya tafi kaza ya je kaza yanzu sun dawo hatta a cikin najeriya din saboda ba fasinja a waje sun dan yanke wani abu a najeriya international jirgi da yake zurubtu yanzu ya dawo yana daukan mutane daga abuja ya kai su inugu daga inugu ya kai anambra wannan da ke gaba international jirgi ne da ake hawansa ya kai ka ya kai ka america ya kai ka ingila ya kai ka kaza yanzu ya dawo saboda babu yawon can sai yawon cikin gida yanzu sun dawo nan suna yi kuma ba jirgin kasan ba neman kuɗi saboda ba zai ruku ba jirgin sai an nema in ka je yanzu makka da madina garin baƙi ƙasar da take arzikinsa da yawa yana da alaƙa da zuwan baƙi amma babu wallahi yanzu idan ka je tsakaninka da haramin makka get get get da za ka tararwa kafin ka zo haramin makka wallahi malam ya kai daga nan kusan zuwa zuwa zuwa wancan babban titin dole ne kuma yau Allah ya kama lokacin da haramin maka ba za ka shige shi ba sai ka zo da babbar waya duk wanda bai da wayar da take da intanet da data wallahi bai sai shiga ba ba ruwansa da wani tsoho daga daji kake daga ina ko ina inda za ka je to sai ka iya saboda da application ake shiga masallaci yau ku fahimci karatuna sosai ku gane shi Allah ya kawo canjin duniya da application wallahi sai ka shiga wannan waya ka danna ka danna wani yana can a cikin kwamfuta ya ce ok sai ka shiga in ya ce no wala ba ka shiga ba akwai gafala akwai bala'in da ya wuce wannan a ce yau haramin makka ko haramin madina ba za ka shiga ba sai ka nuna waya saboda abin da za ka yi din a waya ne yake to wanda bai da kudin wayar ba wanda bai iya ta ba fa shikenan an rubuta mana wani abu na tilas dole dole sai mun yi wani abu malam ka je ka ga ana har ana dawafi malam yanda ka san gobara akai ba kowa can can can can haka suke so a yi amma kuma ina yin wannan bayani ina ina comparison in ka je kasuwa kuma ba haka ba e wannan dokar a masallaci kurum take aiki a kasuwa kuma jiki da jiki za ku zauna ku ci abinci ku kai kacau a cikiyawa ya buge wannan ba duk ba damuwa a mota za ku zo haramin da za ku shiga ku yi dawafi a mota fa za ku zo ku ku biyar jiki da jiki kuna haɗe tun daga makka ko tun daga kaza ko a jirgi waye bai san kujerar jirgi ba jiki da jiki take ku haɗu ku yi bacci kai hamma kai atishawa kai duk abin da za ka yi awa biyar awa shida awa bakwai awa goma awa kaza duk wannan ba matsala amma nan in kun zo bai zai yi ba a kan sallah take abu ba a yi so mutane ba sa iya zuwa mai imanin gaske ne ga ninkuwa kudin yanzu kusan kudin umara kamar ya kusa ninkuwa ko ya manin sai mai imanin gaske sai mai wadatar gaske a hakan zai je kuma abin mamaki yanzu duk wanda ya je umara dawafi ɗaya kawai zai ina wannan dawafi ba za ka taba ganin ana dawafi da riga ba duk wanda ya je dawaful umra kana gamawa shi kenan wannan sati biyun da za ka yi gabaki ɗaya baka isa ka shigo wannan gurin dawafin ba ba zai maka ka shiga ba kawai yan umra ne ma suke shiga kawai ƙasa ba zai yi ba sai dai sallah ita ma sallah sai ka danna ka jira application ya baka dama sai ka shiga in bai baka dama ba kai sallah a gidanka wani tsoho ya tabo zai shiga masallacin harami mai gemu iya sunkuye ya zo ɗan sanda ya tsaye da shi ya ce fahimta wakalla ina wani abu ne ya tawakkalna wani abin nan ne software ne suka sa sai kana da shi sai ka bude sai a nuna cewa ga shi amma sai ya dauko irin tsohuwar wayan nan karama wacce yake da ita irin ya tsohuwar nokia din sai ya daga sai ya miƙa mai sai dan sandan ce no la mafi wannan an daina amfani da ita sai ya ce juya ka tafi sai tsohon nan ya rike sandarsa ya juya haka ya fashe da kuka sai wani babban jami'i sai can sai hango shi a cikinsu ba sai ce kai yaka kira dan sanda ya ce mai wannan ya ce bai da waya babba ba a ba shi oke ba ya ce kana tsammanin wannan aikin zai kai ka aljanna ne wannan hana mutum ya shiga ya sallah zai kai ka aljanna ya ce zamani ne ya zo da abu zamani ku bi a hankali za ka lalata lahirarka akan mutum ɗaya ya ce kira shi zo ka shiga wallahi wani wanda aka yi a gabansa ne ya ji umra yake gaya to wannan kadai da suka yi mana da hana mu muje aikin hajji na ya ishe mu bala'i amma ni ban sani ba mutane arabkani suke gaba ɗaya gani suke is normal yanzu ba ma rayuwa muke normal ba ba abubuwa ba sun canja fa a ce yau musulmi ya waye gari ba zai iya zuwa yaje ya je ya dawafi ya umra ya addu'a ya roki Allah ya kaza ma babu ka kashe wannan makudan kudin kana zuwa sau ɗaya da kayi zagayen nan guda ɗaya sai dai ka je ka tafana a kutal ɗinka wai ba lafiya amma farashin lafiyan kuma ba ta shiga filin ƙwallo ba ba ta shiga stadium ba har yau sun kasa ba mu amsa akan wannan abu muna ta addu'a Allah ba mu lafiya Allah ba mu lafiya wannan ciwo ko wannan ciwo da aka kirkiran mana shi da yake a masallaci yake aiki ayyan mu nana amma dai kukan kurshiya ma jawabi ne shi sa abubuwa sun canja sai muka wayi gari ba mu ne da dokar ba a hannunmu sai yanda aka sarrafa mu sai yanda aka yi da mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya alƙawari in kun bi Allah zai sanya ku halifofi za ku yi tasarrufi a bayan ƙasa kamar yadda masu mulki suke yi yadda abokanan gaban ku suke yi imam al-alusi a cikin tafsirinsa ya ce la yastakhlifannahum dinnan waqi'atun fi jawabil qasam al-mahzuf مفعول وعد الثاني دم محذوف دل عليه الجواب وعد الثاني din kenan محذوف دل عليه الجواب abin da yake nufi ai Allah wa'ada Allahu alladhina amanu istikhlafahum Allah ya yi wa masu imani matukar sun yi imani zai sanya su zama halifofi kuma ya rantsuwa fa Allah ya rantse la yastakhlifannahum kamar yadda ya yi wa wato a waɗanda suka gabata la yastakhlifannahum istikhlafan ka'inan kastikhlafihi ga waɗanda suke alladina min qablihim min al-umamil mu'mina waɗanda suka gabace mu cikin al'ummomi masu imani waɗanda Allah ya zaunar da su a bayan ƙasa bayan ya kashe kafirai Allah ya kashe a ada ya halakar da a ada sai kuma wato ya kafa su a bayan ƙasa su masu imani bayan ya kori azzalumai wannan shine alkawari na farko ga Allah ya yi wa muminai an yaj'alahum khulafa'a fil ardh كما جعل عباده الصالحين من قبلهم خلفاء خلفاءه كما yadda ya sanya wasu da suka gabata cikin an taɓa yin masu imani da Allah ya maye musu ya basu duk wannan ci gaban da kuke gani Qur'ani ya bada labari Allah ya ce hakika mun kafa su a bayan ƙasa irin kafin da mu muku ba mun ba su ci gaba irin ci gaban da bamu ba ku ba a yau duk wannan ci gaban da ke gani an yi wani lokacin da a zamani a duniya shekaru aru aru yanzu kwaikwayon abubuwan da ne ake yi an taɓa yin ci gaban sama da wannan to mu ma din zai zo ya wuce wala yumakkinanna lahum lahum dinahum alladhi irtadalahum Allah ya dada yin rantsuwa zai kafa su ya kafa musu addinin su dinul islam alladhi irtadalahu wani addinin da iyarda musu su yi wani addini ne Allah iyarda musulmi su yi islam ya zama to sabitan fil qulub addini ya zama kafi a cikin zukata rasikan fil nufus ya ratsa rayuka basitan sultanahu ala adaihi Allah zai sanya addini mulkin addini ya shimfida akan abokanan gaba ga makiya Allah suna nan amma addini shi yake sarrafa su amma yanzu makiyan Allah su suke sarrafa masu imani addini zai zama shine lahul kalimatul ulya yana da kalma madaukakiya a wannan rayuwa waɗanda suka saba addini kuma za su waye gari su ne masu alkalimatu sufla wannan duk ƙur'ani ne suna da kalma wacce take wato kaskantacciya amma fa wannan alƙawarin in kun bi shi ne zai yi muku shi yasa yanzu duk hanyar da za su su hana mu mu yi addini saboda sun san in sun bar mu mun yi addini za mu samu ƙarfi to ba za su bari mu yi addinin ba sai a sa mana kyamarsa sai a sa mana kinsa sai ka ga yau musulmi masu sallah su suka fi kin addini suke faɗa da addininsu sun hutar da arna sun hutar da kafirai musulmi guda ɗaya in ya zo yi kwance-kwance yanka bakar magana a kan addini wallahi tallahi sai ka saba shi wanda har ne ba sai ya yi ma magana ba muya muyan suka bar muke kashe kanmu su hana mu hutu su hana mu nutsuwa in sun ga Allah ya mana arziki da dukiya kuma muna sallah muna ibada to sai su kirkiran mana yakin basasa a tsakaninmu da kuma kashe-kashe da zubde-zubden jini kuma a cikin iya mu su bude kofar da za su shigo da sunan su ba mu taimako sai su zo su ce ɗebe wannan arzikin da Allah ibamu sun haɗa mu fada a can da sunan za su ce mana sai su ɗauki hankalinmu muna ta fada suna ɗebe dukiyar su tafi da ita saboda su Allah ya ajiye su gurin da mu wato abinda Allah ya bamu bai basu ba komai ya mana komai kaji komai ko komai da ake nema ya yi mana shi a ƙasashenmu na musulmi ɗin nan da kake gani sai suka nuna mu ba mu iya ba mu jahilai ne abinda ke cikin ƙarƙashin ƙasanmu muke rayuwa suka ce ba za mu iya tonowa ba su za su tono mana abinda za mu yi amfani da shi mu cin wuriyarsa a rayuwa suka ce ba mu iya ba sai su za su koya mana tsarin rayuwar da za mu rayu a yi kaza kar a yi kaza suka ce ba mu iya ba su za su kawo mana tsari suka ce ku ajiye wannan ƙur'anin tsohon yayi ne ku ajiye wannan sunnan ku ajiye wannan magana annabi muhammadu ku ajiye wannan ku zo ku ɗauki zamani da wayewa sai suka nuna mana ƙauyanci a cikin addininmu yake rashin wayewa a cikin addininmu yake da haka in karin gumi addini sai ka zama ba ƙauye da gangan sai a mai da kai ba ƙauye saboda ka riƙe addini sai suka zayyana mana rayuwar duniya suka ce shi ne daidai suka nuna mana mu yi sha'awar rayuwar da suke kai mu ajiye rayuwar da ƙur'ani ya ce mana mu yi ko sunna annabi ta ce mu yi sai ko muka wayi gari muka ce eh gaskiya ne a ai nasu ya fi ai amma mu muna da ƙur'ani mu muna da hadisi mu muna da aya mu muna da kaza sai suka sa mana wani ra'ayi suka ce a cikin mu ma akwai masu ra'ayin riƙau waɗanda ƙur'anin da hadisin suna yi masa wato riko mai tsanani sai suka ƙirƙiri wasu a cikinmu waɗanda su kuma za su yi wa ƙur'ani da hadisin riko mai sauƙi al-islamul mu'tadil musulunci ɗan tsakatsaki musuluncin da duniya ta yarda da shi yanzu shi abin da ake kira kenan musuluncin da duniya ta yarda da shi al'islam al'amriki ko al'islam kaza da waje sauransu kenan addinin masu a cikinmu sai suka raba mana akwai masu ra'ayin tsananin ra'ayin rikau akwai kuma 'yan asassauta sama-sama dai haka da sauransu waɗannan su ne za su ci moriyar duniya duka wannan malam an shige mu ne min haisu la nash'ur ta inda mun farga ba kuma muka wayi gari muna ta fama to Allah dai ya yi alkawari akwai alkawari na uku walai baddilan na min ba da kawfi amna Allah ya ce wallahi sai ya canja mana daga tsoron nan sai mun samu aminci yanzu ba kwa jin tsoro tsoro fada ina mana magana akan munan yan afirka ba can nake magana ba munan yanzu nan afirka a duk dai yanzu duniya a afirka dai wacce ƙasa ce ta kai najeriya arziki da yalwan abubuwa da opportunities dama to ya za su yi su ban najeriya ta zauna lafiya tabbi kuma gashi lissafi ya nuna akwai musulmi da yawa a najeriya ya za su bar ku huta dole su gadar muku da fadace-fadace ku kasa samun kwanci hankali gwamnatin ku ta kasa yin wani abu gwamnati ta ɗebi shekarunta na mulkin siyasa tana ta rikici da 'yan ta'adda har lokacin tenuwanta ya ƙare wallahi nake gaya muku ah to yaushe za ta iya muku aiki tana fama da 'yan ta'adda duniya an ci gaba ana ta kera jiragen sama ana ta kera kaza mu nan muna ta fama da shiga daji mu kamo 'yan ta'adda yaushe za su yi muku hanya yaushe za su ku samu abin nan karatu a jami'a yaushe za ku samu ku shiga kasuwa ku yada hada ku yi odar kaya ku yi al'amura duniya ta dama da ku kuna nan kuna fama da yaƙi kuma a cikin gidajenku kuma mutanenku masu magana da harshenku da yarenku su ne suke yakarku ba wai wasu baki ba rayuwa irin ta dabbobi rayuwa ta rashin tausayi da rashin jin kai su haɗa ku faɗa kuma in gwamnatinku ta ɗauki mataki su zo su yi ta magana suna cewa kaza yanzu ka duba abin da ake ta ana ta murna alhamdulillah an samu sauki ana ana ana ana da yawa wasu suna ta tuba wasu kuma ana nan ana ta musu barin nakiyoyi da abubuwa amma kasashen turawa na yanzu magana suke yi gwamnatin najeriya tana amfani da muggan makamai wajen wajen abin nan yan ta'adda wanda ba a yadda da waɗannan abubuwan ba amma kuma ba a yi ba su yi magana suka ce 'yan ta'addan najeriya suna amfani da muggan makamai suna kashe bayan allah ba ba su faɗi haka ba ba su faɗi haka ba amma gwamnati yanzu ta ɗauki mataki tana kaza yanzu kuma ana ta magana ita kuma gwamnati abin da ke tsoratar da ita ke su ba a ka'ida su waɗannan duk wanda aka kama mai wannan fa a kashe shi ba ko da ya kashe mutane ba za a kashe shi ba sai dai a kama shi a kai shi kotu kuma a daukan masa lauya a yi ta shari'a daga nan zuwa shekara 377 duk da kuma duk sun kashe mu suna ta kashe mu da sauransu so duka wannan malam yana daga cikin mai hanyoyin yaƙi da ake yaƙar mu ba mu sani ba Allah ya ce zai canja mana in mun bi shi daga tsoron nan ya ba mu aminci ya Allah ka ba mu aminci a Najeriya Allah ka ba mu aminci ka ba mu kwanciyar rahatul bali ka ba mu itmi'inan ka ba mu hudu ka ba mu yadda za mu je mu yi kasuwa mai noma amma yanzu ina ba noma ba tafiya kasuwa ba kaza ba kaza babu yayyawa in gaya maka to da ƙarshe mai Allah ya ce wa qimu salata sai mu tsaya na'am
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون
to kaji sirrin malam in kuna so ku samu ku samu aminci ku samu kwanciyar hankali to to kar ku kafircewa Allah dan a ƙarshen aya cewa man kafara ba da zalika ba ulaika humul fasiquna wanda suka kafirce bayan haka to suna cikin fasikai to kuma ku tsayar da sallah ku tsayar da sallah ku bayar da zakka ku yi wa annabi biyayya kaji wa atiqur rasula ku bi wannan manzon Muhammadu ibn Abdullah la'allakum turhamuna dan ku samu rahama ku samu jin kai riwaya ta zo daga Arabi ibn Anas daga Abil Aliya a ƙarƙashin wannan aya yace manzo Allah ya kasance da shi da sahabbansa a Makka kusan shekara goma suna kira izuwa ga Allah suna kira zuwa ga tauhidi suna cikin tsoro amma yayin da suka zo madina allah tabaraka ta'ala ya ce to ku yaƙi ku kare kanku suka zama suna jin tsoro har yanzu suna riƙe ainihin wato addinin kuma suna riƙe mutuncinsu har sai da suka zo lokacin da allah ya ba su ƙarfi in za a shigo gudunsu sai an nemi sulhunsu dan sun sifantu da ya abudu na ni la yushriku na bi shay'a suna yi wa Allah bauta ba sa shirka da shi da komai to shine Allah ya ce daga cikin sirrin shine ku tsayar da sallah ku bayar da zakka in kun yi sallah aikin Allah ba da zakka kuma ku taimaki talakawa ba yanda za a yi aji daɗin rayuwa da addini mai daɗi in ba a taimakon mutane wa atu zakata ku ciyar da mutane ku ciyar da manyan wata ku ciyar da mabukata da wannan ne za ku samu rahama da jin kai Allah ka samu cikin masu imani Allah ka sanya wanda za ka ba wa jin kai halin da muke ciki a ƙasar nan tamu Najeriya bayan arziki da Allah ya mana bayan yawa da Allah ya mana bayan fadin ƙasa da Allah ya mana bayan ruwa da Allah ya ba mu bayan kaza amma gashi muna cikin wani yanayi marar daɗi ya ubangiji ka canja mana wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna dinna Allah ka sace aiki akan mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته